muhimmanci إنك أنت السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتب لما سبق ناصر الحق للحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر اليوم إداري العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدر لنا بهذا المحضر والتعطي في بنظرة تأتي لنا بالظفر أيو دي من أن كان وانا آية من البركة آية الحسكي من حسكة كاوة أتكين سورة تحسكي من حسكة كاوة وكما يندى dukkanin ƙwararru na daga farfesosin duniya wanda galibinsu suka tafi wannan aya ta yi magana ne akan ilimin physics fiziya da shauran da abin da ya kunsa wannan ilimi ya kunsa sanin sama ƙasa duk sanin halitta bare ta sama da kaza to suka ajiye wa'yansu abubuwa suka ce galibi dai wanda zai yi magana ta a wannan ɓangaren nasu dole sai ya san bambanci tsakanin kamar ya san bambanci tsakanin insanu ɗan adam da basharu ya san bambanci tsakanin hasken wata da kuma sheƙin rana tsakanin nuru da zau'u ya san bambanci tsakanin matsalan faɗi da kuma kalma ko da magana ya san bambanci tsakanin matsalan in an ce jamalu raƙumi an ce ibulu raƙumi an ce ba'iru raƙumi an ce hashi raƙumi to me bambancinsu me ake nufi ya san bambancin ka'asu gidauniya wadda a cike take da abin sha ƙwarya ko kofi ko abu ya san ko bambancin ƙadahu wanda ba komai a ciki ko kobu kofi da muke cewa wanda ba komai a ciki ya san bambancin naharu ƙorama da baharu tekun gishiri ya san bambancin nujuru taurari tauraro a sunanta najimu ya san bambancin tauraro a sunansa na kaukab ra'e kaukaba nisa Allah bai ce ra'e na jiman ba ala azara bi to duk abinda ma'anar wannan magana ba ma sai a fasarar wannan aya ba duk abinda qur'ani ya faɗa wannan kalmar ta nan wajen ce kuma dole sai ka san gramata sannan kuma ka san istilahinta ga abin da aka aiwatar da shi domin gode wa Allah su baya suna daga cikin wanda suka yi tashi a wannan bangare sai sun san abu a grammar su sannan kuma san ga yadda aka yi dume duba maganganun mafi da duk masu baye ma duka baki ɗaya sai ya ga wannan saboda in ba haka ba ilimin da inda Allah yake so mu kai ba za mu kai ba tabaraka wa ta'ala kuma da wannan duk suka kai inda ake so a kai kuma da rashin wannan duk mai musu inkari yake musu inkari da rashin wannan ne duk mai inkari yake musu inkari domin gode Allah kamar yanda to akwai abubuwa da yawa da suka faɗa ba wai sai iya wannan ba kamar yanda su waɗannan malamai suka faɗa a nasu ɓangare a nasu kwas ɗin to mun gode Allah mun yarda da shi haka ne gaskiya ne to mu ma a namu ɓangaren na musan hadaran Allah tabaraka wa ta'ala a saman da ƙasan da taurarin da komai musan shi Allahu nuru samawati wal ko musan shi a masalluri din a cikin misalan da komai duk ga baki ɗaya tafakkuri cikin halittar Allah kuma kowa a matsayinsa masu tafakkuri a afaku irin mu shi masu tafakkuri manyan mu a nafsu wa fi anfusikum kuma su ma su yi to a duk dai wannan mu ma Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana wa'ansu abubuwa an tsamo su an tsamo su a cikin ayoyi wanda mu ma mu ce dole ba dan kan mu je wanda bai sani ba kuma ya ce ba zai san hadaran Allah ba mu zama mun toshe mutane daga hadaran Allah amma fa kuma kusan dole ne suratu nan zannaha wa faradnaha kusan dole ne ubangiji tabaraka wata'ala ya gaya mana a cikin qur'ani inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la'ayatin li ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا انك من تدخل النار فقد خزيته وما للظالمين من انصير ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي بالايمان ان امنوا بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرير ربنا واتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب له ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأويهم جهنم وبئس المحال هذه دعاء الشركة أما أنا وجه يا بيا بكاتا إن في خلق السماوات والأرض cewa lallai hakika a cikin halittar sama da ƙasa sama da ƙasa halittu ne masu girma saboda abubuwan da suka tattare ko abin da ya tattare su in mun duba cikin halittar sama na daga rana a sama take wata a sama yake taurari a sama suke in mun duba cikin al'arshi kurusi sidratul muntaha kaza mu dai a kan zamu ce a sama suke saboda da an wuce kanmu da an wuce abu amma al'arshi gaba ɗaya ta dunkule sama da ƙasa ta haɗe sama da ƙasar duk gaba ki ɗaya in mutum ya ƙasa ma al'arshi zai je in ya sama ma al'arshi zai je in ya kudu ma al'arshi zai je in ya arewa ma al'arshi zai je in ya gabas ma zancen ya ji da al'arshi ko yana sama duk bai taso ba gaskiya ne yana sama yana ƙasa yana kudu yana arewa yana gaba yana yamma baki ba suka ce duk baya cikin kowanne yana inda yake tabaraka wa ta'ala To, idan mun duba sama kuma, halittar sama kuma na daga duwar wasu, da tekuna, da ƙoramai, da bishiyoyi, da namun daji, da tsuntsaye, da mu kanmu ɗin, da namun ruwa ɗin, da sassaɓawar dare da rana a kanmu, dare ya tafi, rana haske ya zo, haske ya tafi rana kenan. dare ya zo duhu ya zo lokacin ɗari ranar ta zama dare ya zama ya kwace wa rana awa uku mu a irin waɗannan garuruwa namu lokacin zafi kuma rana ta kwace wa dare awa uku a irin waɗannan garuruwa namu wayan sojan kwan an je rana ce ma kawai ba daren wayan sojan an je daren ne kawai ma ba rana ɗin duka baki ɗaya wayan sojan an je ma kullowar ranar faɗuwar ranar da fitowar daren bai fi awa ɗaya ba kuma asuba ta yi kuma gari kuma wayewa haka dai za ka ga wannan sassaɓawar dare da rana ɗin nan ta wayar kowanne da saɓawar rana dangane da mu nesanta wani lokacin za ga rana tana nesa wani lokacin rana tana kusa to duk wa'annan dangane da zamanin nika lokutuka to duk wa'annan la'ayatin li ulil albab wallahi ayoyi ne ga masu hankali ulil albab masu hankali me yasa Allah ashabul uquli kuma abu ta'aqal wannan hankali da dan larabcin mu na kusa kusa dai ai hankali aqal muka sani yana da ce ashabul uquli ba ko kaza sabida wannan hankali namu na farko farko abinda ka saba ko abinda ka karanta ko abinda kai kaza kaza wannan hankali ne mai kyau amma karamin hankali kenan ana ana nufin ashabul ulul albab ma'abuta al-aqalul a'la hankali babba alamul jabaruti ne ko wanda aka bangara daga hakika muhammadi alamul jabaruti ne hankali babba wannan hankalin idan kai ta training ɗinsa kai ta aiki da shi kai ta aiki ya kware ya cika ya zama yana iya fahimtar koyayyun abubuwa ba kawai abin da hawa su kan suka gaya masa ko zahiri ko ya kware ya kaza to sai ya zama hankali babba sai ya zama lubbu yanzu ba ba sunan ta ba sai ya zama lubbu li ulil alba yanzu ga masu hankali wanda da an ce musu Allahu nuru samawati wal sun san me ake nufi ba sa bukatar ma sai an ce masulunur rihi ka mushkatin biya kaza kaza sai dai kuma hikima ce ta Allah tabaraka wa ta'ala tunda aka samu azalat dole a samu abadat tunda aka samu hadarat dole a samu nisab dan dai abudiyya iya tafiya yadda hadara a batini mu kuma a zahiri to dole ne a tafi akan haka to li ulil albab yanzu sun zama hankali din nan in ya ƙeru ya zama na hadaran Allah ya zama sunansa lubbu haka kalbu ita ma idan ta ƙeru ta zama ta hadaran Allah ta zama fu'adu ta zama fu'adu idan ta ƙeru ta zama ta hadaran Allah da kuma hawa hawansu duk baki ɗaya to yanzu dai halittar sama halittar ƙasa sassafawa dare da rana aya ce ga masu ga masu hankali amma hankalin a lubu a rufai masana Allah ulun zuru ma za fi samawati wala rabbi ku duba ga me a cikin sama da ƙasa ba ku duba sama da ƙasa ba wannan gairu ne gairu ne da gairiya a'a me a cikin saman da ƙasa ba kuma wazanta rana ba ita ma gairu ce ita ma ranar me a cikinta shi ma watan me a cikinsa shi ma kaza kaza dunkulan wannan karatu dai Allahu nuru samawati wal ard to inda suka iya wannan ulul albab kuma ga wannan ilimin da zai karantar da wa'annan abubuwa ma a zahiri wannan ilimi na physics na wannan ilimi ne babba ilimi ne mai girma ya dace a rufe su kula da wannan ilimi ya dace a rufai su kula da wannan ilimi kwarai da gaske sai dai kuma su yi hattara alhamdulillah su abu ba zai wahalar da su ba su yi hattara kar kallon saman kallon kasan kallon kaza karanta ya zama ya rufe musu inda ake so su je a'a duk wannan dai sun sha faida dama wannan ba zai iya rufe musu ba sun san zahiri da za ta kai su zahirin sai su zama malamai sai su zama suna tsoron Allah inna ma yasha Allah min ibadihi ulama su wayannan malaman fizik suna duk wanda ya karanta duk gaba kiya wanda kuma zai kai shi sanin fizik na hazara ya zama ya kwarance a cikin hakika na hazara to su zama li'ulil ba to halittar sama halittar ƙasa da sassafawar dare da rana wallahi aya ne ga masu hankali ullal ba kama an ta to yanzu ullal albabi da ashabul uqul ne ko mu mana da akal amma akalinsa ya zama lubbu kamar an tambaya su waye masu ya za mu iya gane su masu wannan lubbu din nan sai ubangiji ya ce allazina yazkuruna allaha qiyaman wa qu'udan sune masu zikiri mace su bai ne masu zikiri kiyaman a tsaye in suna tsaye zikiri suke wa qu'udan in suna zaune ma zikiri suke wa ala junubihim in suna kwance ma dan adam da bai huce wa'annan hali ko dai yana tsaye ko dai yana zaune zaman nan ruku ya ko kuma yana kwance to a duk halin da waɗannan mutane suke zikiri suke wa ala junubi kuma ba zikirin kawai ba wa ya tafakkaru na fi khalqis samawati wal suna yin tunani a cikin halittar sama da ƙasa yanda wancan malamin fisu ɗinsa yake tunani ya iya gano me ya haɗi ya yi kaza ya shiga laboratory ya shiga ina ya yawo ya je ya bumbunci kayan to su ma haka suke shiga zawiyoyi su shiga halwoyi su koma su duba wancan su zikir suna yin tafakkuri fi kalkin sama wa ya tafakka sai wani ya tafakkuri fi kalkin sama an ce da akwai wani abu da ya fi la ilaha illallah da tafakkuri ne me ya ja wannan ya gane wannan bai gane ba tunani me ya ja wannan ya zama lubbu wannan ko bai zama lubbu tunani duk ga baki ɗaya to ya tafakkaru na fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha badila idan natija ta faru suka gane ce Allah ma khalaqta hadha badila baka halittu wannan halitta ba amma amma ki hada ai wannan halitta hadha al-khalq ai hadal makhluq Allah baka halice wannan abin halitta ba ma khalaqatahu abasan baka halice shi dan wasa ba abin mamaki har su malaman fizikin haka suke faɗa zaka ji malaman fizikin suna cewa sama din nan da ƙasa din nan da wayannan taurari da wayannan majarra din nan wayannan gundumomin taurari din nan da muke ce musu bulji da wayannan rakwacan kayan sama din nan Allah bai halice su abasan ko Allah bai halice su batilan dan wasa ba ma'ana sun sun faɗi wannan suna nufin ragowa kayayyakin duk ba shara ba ne kowane Allah ya halice shi akwai dalilinsa akwai nufinsa inda ba shi da awon saman ba zai yiwu ba dole awo na sikeli sai nauyin nan da nan ya zama da in ba haka ba sai ɗaya ya tuntura in wannan bangaren kifa ta sikeli ta fi nauyi sai ta tuntsira in wannan to kana so su zama su zama daya mu'adala da ake cewa su zama kai daya sai dai nauyin su ya zama iri daya duk gaba gida to akwai akwai abin da mu a haukan mu sai mu ga me ma'anar halittar kaza a'a wanda ya halice shi ya san me ma'anarsa da ba shi da mun gane dole ana neman sa duk gaba gida to da su arufai din da su ɗan wa'annan zahiran duka baki da sai kaji suna faɗa haka su malam bin sakar suna cewa Allah tabaraka wa ta'ala bai halittu wa'annan abubuwa ashwa'iyan shara ba ashwa'iyan abin da ba shi da wani amfani a fatan duka suna tarkace ne kawai sai mutum ya ajiye tarkace ba su da amfani kaza kaza wa'annan abubuwa da Allah ya dinga baki da ma khalaqata hadha badila Allah ba a shuwa'iyyar ya yi su ba kowanne akwai nufinsa shi ma arifi ya san rabbana ma kalakata haza babila ubangiji baka halicci wannan a shuwa'iyyar ba ko kuma abasan dan wasa me wasa ka yi abin da ba shi da amfani a wajenka ba zai ja ma amfani ba shi ko shi ne za a ga yaro wasan ma ya kasu biyu akwai la'ibu akwai lahau za ga yaro ya yi na a rana yana ta wasa da ya tsana aure waye su dai ana ta tambaye shi ne bai sani ba kuma ma ba jin daɗi a cikin duk abin da yake in ka lura ma wahala yake ya haɗa gwiwa sai ta ci ta kai tana ɗaya daga cikin ranar nan a shi ce wasa yake saboda ba daɗi ba wuya ba kaza saboda ruhi ne shi yaro rai ne irin wannan jin ciwo da yaro yake irin wannan haɗuwa da yaro yake irin wannan da yana jin jikinsa da ba zai iya tashi ba da babba ne wani faɗuwar da yaro yake da shi sai an tashe shi saboda yanzu jikinsa ya yi nauyi shi babba amma shi yaro duk da yake saboda ransa ne yake abu amma da ya yi shekara arba'in duk wannan ciwonsa ya taso duk wannan faduwar da ya tun yana yaro da duk wannan duk sai sun taso masa haka zai ta fama da su kuma har ya koma dan jikin ya ragargaje haka zai ta fama da su har ya koma to wannan yaro kenan shi shi sunan wasan yaro la'ibu saboda ba ba sha'awa bai san ma me yake yi ba amma shi ko babba za ka ga akwai sha'awa a cikin wasansa ko dai wasa ne dai amma dai akwai dan wata sha'awa dan wani daɗi dan wani ku shigo sunan wasansa lahau la'iban wa lahawa akwai bambanci tsakanin la'ibu na yaro la'au kuma na babba wanda akwai to ubangiji tabaraka wa ta'ala duk da la'ibun da duk bai kamata ba to amma duk gaba ki ɗaya me ya jawo a ce musu wasa in ba wani amfanin ka a ciki kawai kayi ne ba don ka duba halittar saman da halittar ƙasar da kaza kaza me amfanin ubangiji a ciki me yake amfani ya ce duk ba don ya amfani ba to inda mutum ya abu ba dai ma'ana wasan da haka kuma ya kore kan wasa wasa a fasin jimu an da maka lakana ku abasan wa annakum ilayna fa ta'ala Allahu al-malikul haq Allah bai halice mu abas to me ya rage yanzu kuma abin da zaka sani liyan fa gaira Allah ya yi duk wannan abu ne ba dan ya amfani da shi ba amma dan ya amfane mu abin hijabi hijabi hakika hakika Allah yana don ya amfane mu tunda a alamul mulki aka yi wannan da muke gani duk gaba gida don mu amfani da shi a alamul mulki alamul malakutu ma na kamarsa kuma yana nan duk gaba gida yanzu dan Allah dan haka ake cewa da likita hakimu ma'ana shine hikima ta Allah komai ka gani akwai hikima sa ko ka shiga mashi'a ka shiga alamul jabali ka shiga fana'i ta kare dole ka dawo ba kuwa ba kuma dole ka dawo kai ba tsari ka dawo gidan hikima kuma ka san Allah gwani ne ya halitta kaunu daga babu kuma babu ne har yau kaman kai a barci kai ba barci ka sha duka aka ji tsoro ko kai ba barci ka sha abu ko kai ba barci ka yi aure har ka haihu har ka hau mota kuma da a barci ne har wani hukuncin ma ya hau kanka a zahiri in kai mafarki ka sadu kuma ga abin da ya faru in ka tashi ma sai ka yi wanka in ka tashi ma ko wani mai abin dariya ko ya farki ya sa ta kowa wani kuma kawai ya je ya gaya masa sai ce wallahi to kana da aure ma'ana ka yi zina kenan kana da aure sai mun je an san an ma hukunci an ma haji zamanin sayin na ali ya sha ko shi ya kashi wajen sayin na ali imamu kai wannan haji haka kawai ka ji abin da ya zo ya gaya mu ya yi daɓuwa ta kuma ka ce yana ta aure sai na alai ta kwarai ku sai an ma haji kisa ne a kansa mutum ya ce mafarki ne mai ce to duk da ya kaje ka gaya masa kuma ya kamo ka ya kawo wajen hukuma ai dole ya ma haji zo ka tsaya a rana sai mutum ya tsaya a rana inuwarsa ta faɗo sai ta saukasa sai na alai ce da ɗan wanda to kai ɗan wanda aka yi wa abin ɗauko dutse ka jefe inuwarsa yana yana da barkon shi Allah anhu ko ka yana da ce da ko dutse ka jefe in wasa jefe shi ya mutu to imam me wannan ne in wasa ce ta yi dama wancan kuma ita za a jefa ba shi ba shi ina a ko in wala ga ga hukunci a haukansa a kuma in wasa ce dai to a tunda in wasa ce ba sai a taba shi mafarki ne ba kuma gaskiya ne kuma rike na aje kai inuwa ta sa tun da inuwarsa ce ta yi wani daga cikin hikima ta gudan ba to wa'in ulul albabi kenan wanda su ba hijabun sama da ƙasan suke abba'a nuru samawa to hasken sama da ƙasa suke kai natija wanda sunan Allah ne kuma hadaran Allah ne kuma Allah ne Allah nuru samawati wal ardh to zan suke kai natija saboda su ulul albabi ne kuma bayan ulul ga su su masu zikiri ne da haka ƴan uwanmu abokan wasanmu wanda muke ƴan maza da su ai mu ba ɗari a muke zagi ba mu ba ɗariƙa ɗaya waye ce istighfari ba kyau ba zai ce sabis amma waɗannan maganganu da ake waɗannan abu to tun da dai muke zikirin nan Allah zai yi surun Allah kiyaman wa qudan wa ala jud ai dole mu zama ulul alba kuma mu zama ulul alba shi ke nan ba za mu yi amfani da shi ba a'a wa ya tafakkar muna bare ma bayan zikirin mun haɗa tafakkurin kowa aka dan kamar al'awwala al'akil al-zahir sai aka kuma kai ta tafakkuri tun ma bai san tun ma bai san ma me tafakkuri ne amma da an ba an ce tafakkuri tafakkuri ni wai me tafakkuri ne a cikin na daga cikin wanda aka yi an ce tafakkuri ni wai me tafakkuri ne a cikin tunani mana to tun da dai suke tafakkurin suke zikirin ai Allah mai iko ne ya zubo musu ilimi iya kwakwalwarsu iya zikirin na iya tafakurinsu da makananne wanda bai yin zikirin wala ya shukuru na Allah illa kalila muzabzabi na bai na zalika la ilaha ula'i wala ilaha ula'i da wanda bai zikirin sai kaɗan shi ba ɗan zikirin ba shi ba makiyin zikirin ba shi ba ɗan zikirin ba shi ba ɗan man zabzabi na bai na zalika la ilaha wala an ya bar komai kai yanzu wani ne ya faɗi wannan ba Qur'ani ba sai wani ya ce ka ji Allah ke ko a to Allah ne ya faɗa ba mu muzabzabi na bai na zalika la ilaha illa kaga mutum da waya ta wajen dubu ɗari biyu a hannunsa amma yana zagin mai tarbi a hannu amma yana zagin an rika tarbi a hannu ko an yi kaza kaza ai wannan abu ya zama ban mamaki ko amma shi ba na ga wani ana wazifa wayoyi ne wajen guda uku ko guda biyar na tambayi daya wajen wannan sai da waya ike yi ne kwashe da zaren shi a tasa ce ta ji da za a haɗa su ma kila a yi zaka to amma ko wannan ban ka je na zagi mai tarbi a hannu ko sai kai mamaki kuma wayoyin wani fankata fankata ga da wani zai rike katon tarbi ga kaga ɗan riya ko duk sun ɓata mana ɗariƙa me rike tarbishiyar a ɗariƙa da kala bayan mai ya kuta tulfari da ce tarbo ma kake ƙarami shehin mu da aka karanta wannan Allah ya sani ne mai tarbi ba ba ne kamar tarbin yaran can shi za ku rike duk da shi shehin ƙaramin ya haka karatu yake kamar yadda yake duk da baki ɗaya to amma ba ba ka ɓata ɗariƙa ba kaza kaza a yau da tarbi ba ba hannu ko me zikir a ce ga mahaukacin nan to kuma kuma masu zikir ba Allah ku gyara ku ulil albabi ne ku muta hankali ma lubbu ne ku ku gyara ku gyara zikirin dan walida to faidu dan failarsa ta dinga zo muku daidai saboda in ka harkita zikirin faila ma ta zo a rikice sai ta zo a kai ma ya ka hargitse ya ka hargitse amma an kai gyara bakin ka sai faidar ma ta zo duk ga baki ɗaya ba kaman ku a wajen Allah kuma ku yi tafakkuri mu kenan da kanmu muke ba ko mu yi tafakkuri bi kalki samawati wal ard mu sha faida idan faila ta zo mana daga Allah tatacciya yanzu za mu gane to rabbana ma da suka kai natija rabbana ma kalakata haza badila Allah baka halicci hazal makhluk wannan abun halitta din nan ba ma khalaqatahu abasan Allah baka halicce shi dan wasa ba iko Allah ta malaman physics sun ma haka suke faɗa wa'annan abubuwa na sama duk ba ashwaiya bane kowanne akwai amfanin sa akwai muradin Allah a ciki tunda bai halicce shi ba da me ya halicce shi ne bil haqq da gaskiya ya halicce shi zalika anna Allah huwa al-haqq Allah shi ne haqq to shi kenan su ma'ana sun kai natija sun kai hadaran Allah yayin da wannan magana yayin da ɗan adam insani mai tafakkuri mai suluki mai kaza ba basharu ba dama sun ce sai ka san bambancin ɗan adam da mutum da ɗan adam to yayin da ɗan adam mai tafakkuri mai kaza ɗin nan ko kowane ɗan adam ma Allah tabaraka wa ta'ala ya kera shi ne a bisa abu biyu nafsu ransa da jikinsa zahiri da baɗini ko wani adam zahiri da baɗini ne kuma su kansu yaƙi suke ɗan adam wani irin lamarin na Allah ko baka yi faɗa da kowa ba ka zo kanka ma ya ishe ka faɗa kai kanka ma abu biyu Allah ya haɗa ya yi ka da shi rai da jiki kuma kullum faɗa suke su biyun nan in jiki ya ƙoshi sai rai ya rauni in rai ya ƙoshi sai jiki ya rauni yanzu da azumi yanzu azumi muke yanzu ranmu ne yake ƙoshi amma ya kaga jikin da za a gamta yana sharar kafarsa yana bin bango ya rame amma kuma kaga ya yi kyau ya sha wuya dai amma da za ka ga ransa da kaga abu cikakke mai kyau ya koshi ba saboda yanzu abincin rai ake ci azumi ne zikiri qur'ani maganganu mai kyau kowa ya rike cikinsa yanzu duk wani shaidani abokinsa Allah ya daure shaidani masallatai sun cika kowa ya zama jin tafsiri jin kaza kowa an zama na Allah ne alhamdulillah yanzu rai yana koshi to sai ga jiki ya tauye sai ga jiki ya tauye da jiki ya koshi kuma kai dai sai dai jiki ya koshi sai dai kaza sai dai ka to shi kuma rai sai ya da haka su kafirai idan a tuju muka ajsamu jikinsu zai dinga burge ka yan hot ga yan jiki mai kyau din nan ko abun annaba ake gaya ma annabi kansa tukutu muka an samu jikin sa ya dinga bai ga ina kuma mu so ya ga abu kaga wa'annan akan kasa suke kwana kuwa kaza su ma kuma dan su wannan ai ta shafa shafa kaza amma da zaka ga ransu da kaga abu mara kyau mu kuma musulmi ba a ce ba mu ma musulmi zauna jikin mu ba shi da kyau ba amma dai komai kyalle mu komai kafin lamu da sai ga ba kamar irin jikin wanda ba musulmi ba wanda bai san Allah ba bai san addinin Allah ba shi dai jikin ya dawo wani kuma ko kana so kai wankan ma wata harka ba ba ta barka ba sai dai ka watsa ko kai goge goge da gudu lokaci yayi duka ba shi kuma ya ga wannan harkokin duk gaba ki da shi ma ya zama hukuncin mace manyan sha'u fil hilyati ne duk gaba wa ba mu ga yaran mu to shi ma ya zama haka to wa'annan tukujubu ka ajsamu amma shi kuma mumini wani ma bawan Allah saboda ko jihadi ko rashin lafiya wani ma ga ga gurgu ne wani ma ga makawo ne wani ma ga mai wani ma dai tawaya tawaya amma da za ka ga ransa muminin nan da za ka ga ransa da ka ga abu mai kyau da ka ga alamin malakuti da ka ga abu mai kyau wa'yansu daga cikin bayan Allah Allah ya samu a cikinsu Allah ya nuna musu ransu sun gani alamin malakuti sun gani to kwarai da gaske to tunda waɗannan a jikinka ma faɗa aka haɗa ranka da da jikinka haka zuciyarta kama ga ƙalbu ga fu'adi ga haka ran naka ma ga wannan rai na dabba wanda in ya tafi shi ke na ga kuma wannan rai na malakutiyan Allah na hadaran Allah to tun da ɗan adam waɗannan abubuwa biyu ne a jikinsa jiki da ransa to don haka ibadar ɗan adam ta zama biyu dole akwai ibadar gabai akwai ibadar rai ibadar ɗan adam ta zama biyu akwai ibadar gabai akwai ibadar rai ibadar gabai zikiri zikiri zikirin nan sallah karatun qur'ani wa'azin wa duk abin da aka faɗa amma babban zikiri dai zaki da lahu la ilaha illallah ambatan Allah ce babban zikiri to wannan duk baki ne yake yi duk ibadar gabai kenan sannan kuma tunani kuma ibadar rai bai tafakkaruna ga sun hada ibadar jiki ga sun hada ibadar rai yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim ibadar jiki wa yatafakkaruna kuma ibadar rai to sun hada kenan shi tafakkuri zai kai ka zuwa ga Allah ne. Ita ibadar jiki kowace iri ce za ta kai ka zuwa ladan Allah ne. Tafakuri zai kai ka zuwa ga Allah. Ibadar jiki kowace iri za ta kai ka zuwa ladan Allah. Don haka aka rawaito mana tafakkurin awa ɗaya ya fi ibadar shekara a wani hadisi. Tafakkurin ibadar tafakkurin awa ɗaya ya fi ibadar shekara bakwai tafakkurin awa ɗaya ya fi ibadar shekara saba'in tafakkurin awa ɗaya ma ya fi ibadar zamani duka in ka tafakkur na alhamdulillah ya jefa ka hazaran Allah lailatul qadr khairun min alf shahr wata shekara 83 da wani abu Allah ne wanda zai kai wannan adadi da shekara 83 da wani abu Allah ne iko ne ya shige kaga amma ya jefa shi hazaran kaga yanzu tafakkuri na lokaci guda sai ya baka amfanin da ibadarka ta zamani duka ba za ta baka ba saboda tafakkuri hadaran Allah zai kai ka ibada duk ba ba wai ma'ana wannan wai kai kai ba a'a kowanne da nasa tafakkuri kun ibadar jiki kuma ladan Allah hadaran Allah alamul malakuti ladan Allah kuma alamul mulki ai kai ma abu biyu ne ga jikin ka ga ga kowane to don haka dama yanzu ibadar jiki zikiri da kaza shine ibada ta jiki tafakkuri shine ibada ta rai mun ce tafakkuri zai kai azaban Allah ibadar jiki za ta kai ka ladan Allah sannan tafakkuri aiki ne na zuciya ibadodi ga baki daya aiki ne na gabbai da haka in zuciya bata kunnu ba sai ka gani abubuwan jiki din ba shi da wani natija ba shi da wani natija sosai abubuwan jiki din saboda zuciya din rusasshiya ce don haka jiki zuciya kuma ita ce mafi darajar gaba a cikin jikin ɗan adam in ta gyaru in ji annabi jiki ya gyaru in ta ɓaci jiki ya gyaru to don haka ashe ibadar ta mata fi tun da ita kanta ta fi gaɓar duka to duk abin da ta yi ya fi don haka tafakkuri ma ya fi don haka tafakkuri ya fi duka baki ɗaya sau da za a ga wani ibadarsa tafakkuri ne sai na abubakar ibada su tafakkuri ne abokan bai fi ku da yawan sallah ko yawan azumi ko kaza kaza ba ya fi ku da wani abu da ya sauka a zuciyarsa sai na abokan dan tafakkuri ne kaza kaza sai ka ji ka duk wannan da ya lafe shi ba duk da baki da dan tafakkuri za ka ga ya cika da hadaran Allah bawan Allah ne amma duk wata hayaniya yanzu sai na abokan ka duba irin sai da Aisha masu hadisi dubu biyar irin su Abdullahi bin Umar irin su Abdullahi bin Amr bin al-As irin su Abu Huraira wa bi hada sai na Abubakar da su ma na sun fi shi in dai rawaito hadisai ne da karatu da kaza za kaza shi kuma haka sunan sa ma Siddiqi Abubakar Siddiqi shi kuma a tafakkuri hadaran Allah a sanin wannan hadara take gaban su sanin manzon Allah da sama waye kai shi da haka rana ta shi kawon zallar sallallahu alaihi wasallam ce sai na umar za a fara ba takarda a hannun dama nan tashin kiyama sabi suka ce to ina abokan ce na farta a aljanna a saman guri ne to wanda bai ga wannan mutanen ba a kokari ko ba a yi tafai ta zaba ko shi kan tafa kuri kan bai zafi kan tafa kuri ne gani me zai tsaya abin da zai tsaya hajjautar da su daga Allah sannan kuma koma ne ko ilimin ne ganin da suke yi maki su duk da baki da amma kwai mazaje wanda sun haɗa da tafakkurin kuma sun haɗa da kowane din duk da baki da amma dai sun fi ga tafakkuri sun fi da kaza kaza sun fi da wata to saboda shi ne babban aiki shi ne aikin zuciya ita ko ita ce babbar abu a cikin ɗan adam to don haka Allah tabaraka wa ta'ala ya haɗa mana ibada biyu ta jiki da ta abu sai tun muna ibada sai ibada mu ta zama hawa hawa tun muna ibada dama al'ibada ko sannan ubudiyya sannan ubuda ibada iyaka na abudu Allah kai kaɗai nake bautawa gani ni ne ma bauta kuma a shirya lada maza maza iyaka na abu da Allah ka kada nake bauta alhamdulillah mai bauta Allah ne shi kada yake bauta amma fa yayi gashi na yi kuma to lalle a shirya lada lalle kuma lada yana nan cikakke daga wajen Allah wannan dan ibada kenan na yi wa Allah kaza in bai wasa ba sai ya yi girman kai a ayyubaran ba zai zai ganin na yi kuma na cancanta abu ai mu dole ne ma mu shiga aljanna saboda mun yi ibada kaza mun yi koto ubudiya ibada kenan wannan ɗan ibadan ya gyara zuciyarsa ya kama imani ya kama zikiri ya kama zikiri yanzu yanzu ya ga lallai ni ne amma ba ba dan Allah ne ya datar da ni ba wani ya fi ni ƙarfi wani ya fi ni zama gidan ibada wani ya wannan a gidan annabi Musa a gidan Fir'auna ya rayu Musa Sabira a gidan Jibril ya rayu a hannun Jibril ya kyan waye ya fi ya zama mai ibada Musa Sabira amma kuma da ita sarautar Allah na nan sarautar ta motsa a'a sai ya zama wani dan sarki din wanda ya in Fir'auna ya sa riga yau to gobe a cikin annabi Musa za a ganta in fir'auna ya hau doki ya togo annabi hawa ga ya hau wannan doki dan gidan fir'auna ne sai zama shine annabi shine mai ibada shine kaza shi a ga dan gidan jibrilu alaihi salatu wassalam amma ba shi ai sai ba dama renan sai dama renan sai sai ga shi ya zama toshi shukumi shi ya zama toshi kan kaga ashe sarautar Allah ne abu to in mutum yayi wannan tunanin sai ga ba lamarin fa ba na bane ba ƙaryar sai ya ji daga Allah wa iyyaka nasta'in kai muke ci neman taimakon ka cikin ibada Allah taimakon ni ne taimakon ka ne ya sa ne ibada ba ƙarfi na ba kaga yanzu ya ƙara can wajen iyyaka na abu can wajen nan kuma wa iyyaka nasta'in su kuwa in yana nan ma yanzu taimakon Allah ne ya sa nake ta to kuma ai nan ma dai su arfe dai akwai ragowa kamar mutum da mutum da ga kan ga kan ga taimakon Allah ku bi dai kaza kaza sai ya ji ma cewa sai ya shiga ubuda cewa ma wallahi kalaka kuma ma ta amalu Allah ba na wa ciki ba ki san hada su shirka arfe ko zarra ma suka haɗa kansu a ciki ma suna ganin su sun yi shirka din duka baki ɗaya sai ya shiga ubuda sai na Allah ya raka a ɗari an ce ya ce alhamdulillah na gode Allah zai raka a ɗari ne ba ka tsoron da yake ya zan yi tsiriya da abin da ba ni ne ba kuma shi yake ya rika daga to in baka san maganganun su ba baka san karatun su ba ba a gane maganganun su ba da haka suka ce duk wanda bai fi kihun halin mu ba to ba zai gane maganan mu ba sai ce suna takuda magana kan a ce kaza kan a ce duk inda ga an faɗe da saranci kuma ba takudawa a ciki to yanzu ibadar rai da ibadar jiki to tunda Allah zai yi suna Allah kiyawa wa kudan wa ala junubi wa yatafakkaruna fi khalqi samawati rabbana ma khalaqta hadha batila suka kai wannan shikenan yanzu duk abin da suka roka Allah zai sai Allah ya sanar da mu ladabin addu'a sai kuma suka koma addu'a rabbana kaza rabbana kaza rabbana kaza sabida كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر ويده التي يبصر ولئن سألني أعطينه ولئن استعاذني saboda yanzu sun zama ga ibadar zahiri ga ibadar baɗi har natija ibra natija ta faru rabbana ma kalakata hadha ba'ila to duk abin da suka roƙa shikenan sai abu bare kuma ma an sun kawo nan ma yanzu da za su yi addu'a ma ci ba da za su yi addu'a ma rububiya ma gaba ɗaya suka kirawo an san ma'audin rabbana sai ma ta zama ta zama signboard din addu'a kyau da ba nan ya dace annabi isa alaihi salatu wassalam da yake cikakken alibi ne ya san kan abubuwan sai ce wa qala ina eh abdullahi na ma allahumma rabbana shi annabi isa sai hada dubu allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan kada rike so a saukan ma da abu ka je ka tako inda za a shafe abin ma gaba ɗaya rububiya rabban amma dai kuma ba komai din ka faɗi abu ka gane ya yi kuma amma da abin da Allah ya faɗa da abin da Qur'ani ya faɗa ni haka yake saboda tsabar karewa su a hadaran Allah a hakan ma dai ba dai hikima ce addu'a ba da baki ba to da suka tashi suka yi haƙa addu'a su ta arifai ce rabbana kaza sun ba wa shari'a nata sun ba wa da aka cikakken alibi annabi isa ce Allahumma rabbana ya faɗi rububiyya ya faɗi abu Allahumma za ta uluya rabbana ya faɗa an zulale na ma idatan to ai kai ma sani sani da zai zo ƙarshen zamani wali kuma duka baki ɗaya da abubuwa dole ya haɗa waɗannan guda biyu alaihi salatu wassalam to wannan kenan sai ubangiji ya shiga karantar da mu addu'a ga kuma yadda mazaje suka yi addu'a din duka baki ɗaya in dai mutum ya haɗa ibadar zahiri din ya haɗa ibadar baɗin ya nana da yawo a zai tabbata saboda haka Allah ya kawo ibada roƙo a nan wajen saboda duk abin da suka roƙa Allah ya yi saboda sun yi ta zikiri saboda sun yi tafakkuri kuma sun kai natija rabbana ma kana kata haza batila subhana zikiri kamar yadda wancan ibadar akwai ibada akwai ubudiya akwai ubuda a ciki haka ma zikirin wannan ibada wannan zikiri haka ma zikirin ko akwai zikirin harshe in kana wannan zikirin harshe shi zai kai ka zikirin zuciya zikirin zuciya shi zai kai ka zikirin rai zikirin harshe kai za ka saba wa kanka ka saba da surutu ka saba da akwai ana faɗan kisoshi ne wajen a gane karatu ko gaske ne ko a ne dai ko ma dai me dai mu dai wa'azin da yake ciki muke karba misalai an ce misalai rundunar Allah ne wai akwai mutum da shi ba zai yi miki kaɗan ba sai ya yi ashar haka ajiye mar ɗari biyar aka ce in ba kai ashar ba nan da minti kaza ka ci ya yi shi ya shi ya ce kaza kaza nan fa na kusa cinyewa ba kaza kaza nan fa na kusa cinyewa ba an yi ai kayi ai kayi to yadda kaga yanzu shi zai ba a sharɗin nan sai ya yi ta koya ya yi ta koya ya yi ta koya har a minti kaza ya zama bai yi ba har a awa kaza ya zama bai yi ba har a rana ya zama bai yi ba har a rana da dare ya zama bai yi ba har a kwana ya zama bai yi ba har a sati ya zama bai yi ba har a wata ya zama bai yi ba har ya saba ya zama ma baya yi ya zama automatic baya yi to hakan za ka koyi zikiri da kowace ibada ma ka koyi ma bare zikiri to haka za ka saba wa bakinka duk in ka manta din ka tuna kuma ka yi zikirin ko subhanallah ko alhamdulillah ko dai zikirin la ilaha ko salatin in ka yi ta surutun ka yi ta surutun ka tuna ba kai na yi surutu ba subhanallah rabbika rabbil izzati wa salamu alhamdulillah la ilaha illallah ko subhanallah subhanallah subhanallah ke ta tasbih saboda ka san kai ma kanka awa wajen goma kana ta surutu ba ta ta ta ta to kai kanka da ka auna ku yi wa kanku hisabi kafin a yi muku da ka yi san sai ga dai yawa surutu na dai ya fi yawa kuma ma a surutun ma mai amfanin mara amfani ya fi yawa mai amfani ma kan a wajen zikirin to sai ka tuna kuma ya kai zikiri haka dai za ka dinga in ka zo hazara ka dinga za ka dinga koya za ka dinga koya za ka dinga koya za ka dinga koya har bakinka ya fara amma ko ba ka so ma za ka ji bakin ya har ma bakin ya zama mai zikiri ya zama automatic ka hana shi ne ma tashin hankali akwai wanda ya hana bakinsa zikiri ne ma tashin hankali kuma ko zikirin nan ya fito ko zikirin nan bai fito ba to yanzu wannan zikiri na baki wannan ibada ta zahiri tana da kyau tana da komai to ita za ta kai ga kuma sai wuta sai ta dinga kunnuwa a zuciyarka akwai wanda yana zikirin na baki ko yana karatun Qur'ani na baki ko yana yin tasbihi na baki amma zuciyarsa rakananniya ce ko yana yin sallar ta ta gabaita amma zuciyarsa rakananniya ce kila ma duk da sai na Ali ya ba su hanya ya ce imani kenan idan ma ga mutum ya taka sallar ma ya ban masallacin kenan sai na ya ce da yawa nakan haɗa rundunar a cikin sallah ta kuma da na idan na tuwa ta kuma a je a yi nasara an an tuna wani abu duk da nasu na haske ne duk ga baki da wani kan da ya taka sallar ma kuma ai sai shago sai kaza duk ga baki daya to ala ayi halin ya yi kokari tun yana zikirin yana kalle-kallensa zuciyarsa a rafkane da kaza har zikirin na in ya yawa sai ya kunna haske a zuciyarsa ko a ina ita ko a shagon yake ba zai fice shi ba la tulhihim tijaratu wala bai'u an zikrillah wa iqamis salat bata fice su ba ta rafkana ta la tulhihim ba la tawnahum ba ba ka siye da siyewa ba ta hana su ba a'a ba ta shagalantar da su ba suna siye da siyewa kuma suna zikiri kuma ko ba ka ji sun faɗa ba a cikin zikirin suke ko ba ka ji sun faɗa ba sanda zuciyar su ta kullu to zuciyar nan ita ma har ta saba har ta rike har zuciyar nan ta saba ta rike idan ta saba ta rike ita ma ta zama otomatik sai ta kunna a ransu ma'arifa ta faru to shi nan rai da ya kunnu kuma ya shiga hadaran Allah sai ya zama o wato kai ba haka tana da Allah ma ya azikiri ba eh mahajur hijabun ya isa zikirin ma sai ga ashe hijabun ya isa to in ba shi ba ma me ba hadaran ka ba da haka za da haka fakihai Allah ya saka musu da alheri in dai fakihan ne ba muna fakihi ba idan suka tsayar da hukunci sai ce duk wanda ya taka kaza za a yi mahukunci da sai dai wanda ya taka da tawili da wata fassara da ya yi ko da wani abu ne da ya gane wannan kuma sai a danka shi hannun malamai sai su suka san yadda za su yi da shi duk gaba gida za ga wani ya taka wani abun amma kuma wani karatun ya bi kamar yanzu annabi adam alaihi salatu wassalam kai da Allah tabaraka wa ta'ala ya baka wannan ni'ima yace karkaci ta ce aka a kuma yayi wani tawili ai iblis ya koya ma wani tawili na banza cewa shajaratul kulli ce in ka ci zaka dawwama kai da annabi adam yanzu ko za a dawwama ko za a dina Allah ya ce ka ashi kawai da yayi tawili da Allah ga manya an ce ba ko saban su akwai ta da aka kakka ga ya musu saban su sabo ne tunda wani tawili suka bi wata fasara wannan ba ba da hanya bane amma kuma karatu ne kuma haka yake to wayannan yan waɗannan tawili din din da to yanzu kuma sai ransu ya kunnu zikirin harshe zikirin zuciya zikirin rai ibada ubudiya ubuda to sai ransu ya in ransu ya kunnu ne sai ka zuciya rabbana ma kalaqata hadha ba'ila wannan rabbana ma kalaqata hadha ulil albab ne dama wa'inda ransu ya kunnu yanzu zikirin ba na harshe ba ne kawai ba na zuciya ya zama na ruhi yanzu ibada ba ta gabbai ba ce kawai ba ta zuciya ba ce kawai ta zama ta ruhi duka baki ɗaya to sai ce rabbana ma kalakata haza ba dina dan haka su ɗan wannan fannin sufaye suka raba abubuwa akwai ishiru awo bawo ibadar da ba zuciya a cikin ta balle fara gabai ne kai wannan kawan bawo ne dama bawo ne yayi wannan gabai na jikin mu bawo ne gaba ki ya basharu fata zahiri kenan ita suke cewa kishiru bawo ibadar da zuciya ta kunnu zuciya ta yi yanzu sunanta lumbu yanzu ka ɓare gyaɗa ka cire ɓawon nan to ko sai ka je ƙwayar gyaɗa ita kanta ƙwayar gyaɗa ikon Allah ita kanta ƙwayar gyaɗa ma akwai wani jan abu da ya rinda har dai ka je ƙwayar gyaɗa ko ko ka je wannan jan ledan da ka amma dai ai amanna take cikin gyaɗa yanzu dai ka je kan ɓawo to yanzu ita ma wannan kan murmushe ka yanzu kuma zafi da ɗa sai bayyana a gare ka ka zo lubbun lubbi ka zo lubbun lubbi ko kuma idan ka ɓare ɓawon kwanso kenan kishir kenan yanzu ƙwayar gyaɗa ga ta da kuma mai a jikin ta ne ƙwayar gyaɗa ce idan aka kirɓa ta da duk abin da ake kuma aka taso man ya kasu zai tuha ya biyu idan aka taso man nan kuma yanzu man ya zama lubbun lubbi gashi da haka shehu yake mana addu'a wala yakun bishirul dini حظ محبنا بل اللب لب اللب ماذا قال الله كم fankon addini nan ya zama shine rabon masoyin duk hayaniyar da faganiyar da suke kawai a fanko Allah kare zama rabon masoyin bari dai kwayar bari dai kwayar kwayar bokan radiyallahu anhu ko ko alu ko kake ma ai abokin ki ba ina mai jira kowa yana faɗa da nasaransa dan da to bare kuma kana lukun lukun ai kuma wani rigima yake yi maka a'udhu billahi kaza kaza ai ai ai ma'aiki ma bai san kai ba kaza kaza a nan rigima take kai ba ka ba ma shi ba ba ma shi kai kanka ka shi ka gaibu ma yanzu gaibul gaibu magana gaibul gaibu ake sifikan mu hadarar shehu shehu brother to be wudi al'afaq ataka annani ushahidu gaibal gaibi duna mu'asi yanzu mai kallon gaibul gaibu duna mu'asi na zai je yana rigima wani bai san gaibu ba bare ma wanda bai san gaibu na wayar ma'aiki ma kuma huwa alal gaibi bi zahir sallallahu alaihi wa sallam ai haka imani wallahi ba mu ce in ba a yi subanci ba a imani ba a imani amma wallahi sai a girmama annabi ai imani ne kaza kaza wallahi sai an shiga harkar nan ba talla muke yi ba ba talla a ciki ba isha'ari ba talla ake haka abin yake sai dai kuma Allah Allah ya suturta abun da ta tafa zalar insu ba domin daraja ta bambanta daraja ta koye ta daraja wajen Allah ina karmakon inda Allah a cikin domin daraja ta bambanta to lubu lubu kenan To don haka, a bautar tamu masu karaba, su masu zikirin harshe dinnan, masu ɓawo dinnan, tauhidinsu ma'ana lama abu da bi haƙƙin illallah, ba abun bauta da gaskiya sai Allah, sun daidai shi ne fassarar la ilaha illallah wajen mu amma kowa da kowa ma. Ba wani me ya fassara la ilaha illallah ba abun bauta da gaskiya sai Allah duk wanda ya bauta a tsangon mura duk wanda ya bauta a ice duk wanda ya bauta duk wanda ya bauta koma waye bai bai ci ba sai dai wanda ya bauta wa Allah illallah sai wanda ya bauta wa Allah to wannan ana ce ma tauhidul lisani ya san me ya faɗa a zuciyarsa bai san me ya faɗa ba dai ji bai taso ba ba dai bakin ya faɗa ba shi kenan musulmi ne zai sha daɗi kan aljanna kuma duk da baki ya amma zuciya fara kanan ya ce me ma'anar ta bai sani ba ko kuwa da za ka zo ka gaya min ma'anar ta haka ma kila shi ba nan ya nufa ba bai san ma'anar ta haka ma duka da haka annabi sallallahu alaihi ma'anar ta ta fi kuyan tururuwa akan bakin dutse a cikin bakin dare to idan zuciyarsa ta kunnu kuma bayan wannan ibada ta zahiri bayan wannan tauhidi na zahiri idan zuciyarsa ta kunnu kuma abin ya shiga cikin zuciya yanzu kuma sai ya kai lama kasuda bi haƙi ba abin nufi da gaskiya sai Allah dan shi koman sa Allah yake da ba wanda kai dan Allah wanda kai dan zatin Allah ba ya alin ya ce karama sai gashi na dora miki sallah dai duk wanda ya ga Allah ya biya ya biya ki wanda bai ga Allah ba ko shikenan ya ci banza duka baki da to kuma yanzu lama kasudan yanzu kuma Allahu samad Allah ne abin nufi da ibada haka ake fassara mana abin nufi da ibada ko Allah ne abin nufi da addu'a to yayi amma ko yanzu Allahu samad duk inda ya sa gaba shi Allah ya nufa aina ma tuwallu tasamma wajhullah shi Allahu samad Allah ya nufa zatin Allah ya nufa kaza wannan kenan Allahu yanzu zuciyarsa ta kunu yanzu ya yi ƙuduri a zuciyarsa yanzu ya zama muni idan ransa ya kunnu kuma ihsani ya faru ya zama arifi faidul ilahi faidun Allah ya faranyo masa ya sha faida ya zama dan faida na gaba da faidul ilahi wanda Allah ya saka shi da Abul Abbas ya sa mana wannan ya sa wa namijin wannan suna ya sa wa lamarin wannan suna ya sa mana wannan suna saboda girman abun to shi kuma yanzu sai ya ga la maujuda bi haqqin illa Allah ba zai ga komai ma sai hadaran Allah ba wani sabami ma da gaskiya komai samuwar ruwan kan titi ne inna Allah inna ilaihi raji'un shi kuma alhamdulillah shi kuma in ya zo nan wajen shi kuma sai ya ga hazaran Allah sai ya ga hasken ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ga komai ya faru ne daga Allah komai sai ya zo wajen abin da wannan aya take so ta kai shi Allahu nuru samawati wal ard Allah shine hasken sunansa ne hasken kuma shine mai haskakawa kuma da abun ma da aka gani hasken sa ne duk gaba gida dan da bai haskaka ba abun nan yana adam bai isa ya fito ba ba da an haskaka shi ba wallahi masal ala TV da komai majigi abu ne a duhu za a hasko shi fitila ku duka ganin sa har aka zo TV din nan duka da an dauke ne ba ba za ka TV ba shikenan in ga dama ka ce haske kake gani in ga dama ka ce mutanen kake gani dai dai abin da ga dama dai Allahu nuru samawati wal ardi gashi duk gaba ki da gashi nan a zahiri gashi nan a ba duk abin da ake dama wannan ayar su ce ita ce mata koya musu biyu din gaba ki da da koma me din duk gaba ki da to sai ga komai Allah ne ya yi shi Allah ne ya halicci komai Allah ne ya haskaka komai da sunansa na nuru da sunansa na azahiru komai ya bayyana da sunansa na albatinu komai ya buya a cikin adam daga baki ɗaya to duk sai ya gane wannan to a nan ba yanda suka sa wa'yansu ‘yan ƙa'idodinsu can din nan nan ma sai ƙa'idodi ta zo masa yadda zai fahimci irin wannan karatu sai ya san meye zahiri sai ya san meye batini sai ya san meye batinin batini duk kuma za a zo sabida wani irin karatu zai dinga tafiya kamar yana kwan gaba kwan baya kuma tafiya ake yanzu sama din nan da su yan physics din da su arifai ɗin matsana Allah shugabansu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sama din nan ba tafiya ce irin ta mota ba tafiya ce irin ta mota ba tafiya ce ko kaga an harba rocket din ya tafi hundred na zai je inda dole sai ya wargaje tafiya ce mi'raji sama da ƙasa zabzaba da ake cewa mauja irin wannan bugawar kumfar electric ko kaza duk kuma ɗan ilimin abin sun suna sa abu ne mauja da kaza ta'arujul mala'ikatu mi'raji wannan tawafi da muke da ka'aba din nan magana ce kafitacciya ba wai kawai zuwa mu kewaye ka'aban ba inda muka tashi mu dawo mu kewayo ake kawai duka magana karatu ne amma kowane musulmi ne sani to kai ne kewaye ka'aba da haka ake to an dai Allah ya ce yi ka san me muradi ko ka san me muradi ka san me hikima ko san me amma hikima ce babba inda za in dai sama za ka yi dole sai ka yi haka amma kuma wai tafiya ka ci haka za ka dinga mi'raji kenan ma'ana isra'i da mi'raji tura suka ce da annabi muhammad zuwa ya ce musu san dare wallahi da bai je ba an ya ce mi'raji ya je da kaza duk to duk kaga yanzu sai ka san saboda abu ne da zanabu hafi sadariha jelata kaza kaza to sai ka san wannan wai kana so ka bayyace karatu amma ba wai dole sai ka sani ne ka zama musulmi ba wannan muke nufi ba kuma ba sai ka sani ba za ka fassara dai wannan fassara ta zahiri ba ba wannan muke nufi ba a fassara irin ta kuɗin nan ko mai fassara ya tsaya ga wanka ya shiga uku sai zama shehu bashir ahmad lasdi rabi allah anhu in ya fassara tafsiri sai ga yara gaban suna dariya saboda sun sha da ya samu abokin da ce ni wanda ya taya wannan ne in nan faɗa yin ga suna dariya sai ce wallahi wani abu suka sani wallahi kai kuma in ka zo ga ayar abin suna gani da Allah ya faɗa maka kai kuma ya suka kai tashar daji shi za ka je ganin kaza kaza to haka ne to ya zai zai to dan dai ai ga dai ma baka iya wajen abu yayyanka ba ko kannanka kuma shine saman wannan fabula gaba daya to ga ƴaƴan ka ma duka sai ya dau telefon yawa Imam Hassan waya Hassan ka zo ba ran kai na kira to ba ba to ba man nan zuwa dan khalifa ne dan tsari man radiyallahu ta'ala anhu dan khalifa ne ka zo babanka yana kira imam ya ɗau mota kawai ya tafi dakar ya je to baba ya na zama kawun imamu shi ya zama abokin wasan sai da fadi masu lafiya baba abin nan da yaran nan suka sani na yake so in sani tarbiyyar nan to alhamdulillah baba to ka aka rubuta ma to kai kaza kai kaza imam ya ce zan je lokaci kaza zan dawo yanzu abin boye gari sai imamu ya zo ga waka kawai yawa ne na ta shure-shure a gaba imamu baba ya ya a kan al'arshi na kawa imamu ya ce baba sarko ita baba sarko gadon mutane ne wannan ba sako musu daga kan ganin su ba abin duk ba na aka dosa ba kun gode Allah duk ba na aka dosa ba to wai da yan mutum in dai ba nan mutum ya so mutum ya so sai ka san me ya zahiri me ya ba ni duka saboda su ce in baka san halin su ba ba za ka san maganar su ba in baka san halin su ba za ka wani malami yana ta faɗa a dinga cewa wai sahaku da mahaku me amfanin su ba su da fassara da ya gani rikici ka ce dai ku ba fasalar ku can zuciyar ku amma dai Allah ku gaya mutane abin da za a gaya ai yafi amma ba su da fasara su tabbata shehu radiyallahu anhu yana cewa mutum da san abu ya shi annab sarkin misra yayi mafarki ya ga shanu kaza ga yan fasarar mafarki da suka kafa sani da mu'jiza annabta ta bayyana sun iya sun komai har gobe ba irin masu fassara mafarki ko tsafa irin na misira wajin ne babu amma da dan mu'jiza annabi ta bayyana da rikici ba ga ta abgasu ahlami eh wannan irin mafarki sulurin mafarki ne ko haukan mafarki shirman mafarki ne kawai shehu ya ce economist din ƙasa gabaki ɗaya amma sun ce wasa ba dan annabi ya zo ya fassara noma za ku yi za a yi shekara bakwai a nemi ku ruwa to ku yi noman abinci sosai kuma ga yanda za ku yi sito ku dinga ajiye abinci kuma ku ajiye shi a cikin zangarniyar nan tasa ka a tasa ya zama tsaba sai ku ta taba a ku shi a cikin zangarniyarsa da kaza to za a yi shekara bakwai ta yunwa kuma sai ku ci wannan abin da kuka tara duk abin da za ku tasa dan wanda za ku ci ne yanzu ne za ku tasa gaba ki daya ba dan annabi Yusufa ya fassara musu ba da an bi ta wa'ancan masu fassara farkin cewa shirman mafarki ne kawai da Misra ta kare gaba ɗaya ba su kawo yau ba kaga mutum ya san abai ce bai sani ba a kakan yanka ɓata abin da da zai ɓasu kaza ne da yawa to a gurguje sai ya san me zahiri ya san me ya baɗi ya san me ya baɗinin baɗi ya san me ya sarari ya san me ya gaibu da zai iya cewa ko annabi ya sani ko bai sani ba uzubillahi ya sani shi ya san ko me ya gaibun gaibu ya san me ya sarari tsibiri kan ƙasa sannan ya san me ya teku sannan ya san me ya sararin sama da ya tattare wa'annan duk gaba ɗaya ya san me ya kan ƙasa ya san sama ya san abin da yake tsakaninsu a wannan irin bizus na hazara haka ma kuma a cikin ɗin ilimi ai dole ya gasan wannan material ɗin da suke amfani da shi ko ai ga sai ka sani duk ɗin gaba kiya ya san me fikira tunani tunani yanzu wa ya tafakkaru na Allah ya ce to ka san me shi a tunani tafakkuri me shi in aka ce masa fikira aikin kwakwalwa malaka ila Allah ko abinda kai ya zo daga wajen ka zuwa ga Allah tunanin ka zuwa ga Allah ya san meye kuma tafakkur ne ya san meye kadiri kuma shi kadiri ma lillahi ilaika faidun faidun Allah da ya taho daga Allah ya kwaranyo ma faidun da taho daga Allah shi kuma kadiri kenan to sannan kuma ya san meye ibra natija da wa'azi da ina ya kai rabbana ma khalaqata hadha batila duk da baki ɗaya zuwa nan aya ta tara ya san me tauraro kaukab inda su ma suka ce ya san me bambancin kaukab ya san me bambancin natu to sai ya san me tauraron saboda ga wani karatu a kwaya shi annabi ibrahim ra'a kaukaban ala hazara shi annabi ibrahim wai tauraro ya gani sai ka san meye a kaukabu dinnan sannan ka san meye kamaru ra'a kamaran ba badaran ba ba kaza ba sannan ka san kuma meye rana din ma duk gaba ɗaya wanda suka ce ba wata kwaya zarra sai tana rayuwa ne da rana mu kuma ba wata kwaya zarra sai tana rayuwa ne da da haske haske ne ya kunno ta duk gaba yayi sannan ka san me al'arshin wanda ita ta kewaye komai wanda rahmani Allah a sifansa ta rahmani ya daidaita a kansa الرحمن على العرش استوى مثل الله على العرش استوى ko al-qudus ala al-arshi ta ko al-wahhab ala al-arshi a ar-rahman ko yace ar-rahim ba eh dai ka san al-arshin nan ka san kursiyin nan ka san sidratul muntaha duk gaba daya ka san me ma'anar duniya da maganganunta lakira da barzaki din nan مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبكيان شما هكذا a san shi to da karatunsu da yawa su baye Allah ya ba mu albarkarsu sannan magana ce yanzu an buga Allahu nuru samawati wal ardh sannan kuma aka zo aka buga misali masalu nuri yanzu kaman abu biyu ne gefa biyu ne bangare biyu ne sai sai ka san gefa biyu nan ka san azalatu azal fil fil azal sai ka san kuma na'ati ne nu'uti ne sannan ka san azalatin nan ka san zatu ka san ahadiyya da wahidiyya duk gaba ɗaya da maganganunsu sannan kuma ka zo ka san abadatu din nan ce tun azal har tun fil azal ko har abada fa zakirun bi ayyami Allah kuma ka san har abada din nan ka san muhammadiyya ka san ahmadiyya ka san kilafa to wani abubuwa duk ba wai zahirin su ake nufi ba karatu ne mai yawa duk gaba kiya sannan ka san hadaratu su biyar din nan hahutu lahutu jabarutu malakutu nasutu wa'annan kuma ba ko ina addini za ka ji su duk gaba kiya ka zo ka san nisaba su inuwar kowannensu shi ne ba shi ne ba muzdawaji ne abu ne da aka haɗa shi kaskatan a duka baki da sirru ruhu aƙalu ƙalbu nafsu nafsu ko to ka zama ɗan fiziya sosai ka zama ɗan fizis sosai kai ma ana ka ɓangare kamar da shi wannan ɗan fizis ɗin ya zama ya fassara Allahu nuru samawati da nasa kai ma shi kenan kai sabida wannan sanin waɗannan abubuwa ai ka ga jiya ka abul habari da ibn zubairu duk suka ce ana nufin hasken nan na biyu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam i gaskiya suka faɗa amma da za a tambaye ka taƙaƙa da mun gansu da mun ce musu taƙaƙa da mun gansu da mun ce musu taƙaƙa amma ko mun san gaskiya suka faɗa an wanda mutum ya zo ya faɗi gaskiya an zai faɗi kuma ta kaka ji sani ya ko ci wani ya faɗa to ta kaka to kai kuma yanzu da muridi zai tambaye ka to ibn zubair da ka'ab al-abar sun ce masalununi annabi muhammad da ake to shehi ta kaka i ta kaka ba ito ta kaka to ga to kaga sanin su da wannan abu sanin su da yanzu wannan aya wannan aya daga wannan misali kai can baya kam alamul azal an yi nufi da komai ga amma yanzu nan masalul buga wannan misali duk gaba ki da kuma an dawo kuma nisabu an dawo kuma abadat an ga dan haka suka ce annabi muhammad da ake nufi dan suna nufin muhammadiyarsa sauran su ba suke cewa suna nufin sifar rahamaniya ta Allah duk dai abu ɗaya duk dai abu ɗaya ne ba su ma za ka je ibararsu amma duk abu ɗaya suke ne to sai shi kuma shehi babba tuttari sa'ad bin abdullahi sai ce ma'ana Allah nuru sama ta rarri kamar da muka faɗa Allah ne mai shiryar da mutanen sama da ƙasa duk gaba ki ko yayi sai ce misalin masallurihi misalin haskensa ai Muhammadu sallallahu alaihi wasallam magana ta yi kama da ta Ka'abu da ta Abu ko to misalin haskensa ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in kana mustawda'an fi aslab lokacin da manzon Allah yake cikin tsatso da mahaifa da yaro kuma radiyallahu ta'ala kai da gaba zaka yi magana gaskiya ne amma wannan kuma an dawo gidan zahiri ko da dai zahirin take faɗa amma yanzu annabi sallallahu alaihi ya mutana sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake cikin tsatso ka mishkatun fiya kaman alkuki ne da fitila take cikinta wa arada bil misbahi in ji tustari ana nufin fitilar nan zuciyar manzon Allah ai yayi kyau wa zujadatu gilas din nan kuma in ji tustari ana nufin kirjin manzon Allah ai da yayi ko shi ne mai haske kamar tauraro mai guruwan haske saboda abin da yake cikin sana daga imani da hikima wanda aka kunno shi daga bishiya mai albarka shine annabi ibrahim alaihi salatu wassalam zahirin zahirin manzo Allah dan wani dan wani dan ibrahim da aka manzo Allah mutum biye yake cewa baba annabi ibrahim da annabi adam wa'annan kadai manzo Allah yake cewa baba amma shauran duk sai da yace dan uwana dan uwana wani dan uwana wani to yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an kunno shi daga bishiya mai albarka annabi ibrahim annabi ibrahim mai albarka ne duk addinan nan da suke ga addinan ibrahim ne duk yanzu munan ƴaƴan ibrahim ne duk masu addini abukun ibrahim huwa sammekumul muslimina da kaza albarka ta ta tabbata a nan wajen duk ga baki da man kuma annabtar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to Allah ya saka da ta kusa ta bayyana ga mutane ko wuta ma ba ba ta shafe ta ba Allah ya saka mata alai amma kuma da kuma wa'ansu ne suka zo nan wajen da wa'ansu ne suka zo nan wajen kila su ce sun tafi akan annabi Muhammad ake nufi duk kowa ya tafi akan wannan amma masalunurihi misalin hasken annabi Muhammad dinnan sallallahu alaihi wasallama yayin da yake cikin Adam ababu mishatu kenan go Adam dinnan ma'ana me a ana cikin kuma ilimin Allah kaunu kuma yanzu tana cikin ilimin Allah tabaraka wa tana cikin albadu wanda ta yi zuhuri ne da hasken Allah shi haskaka ta wa'ana wannan hazara ta Muhammadiyya to misalin wannan haske a Adam inda ya hasko ya zahirin duka ba misalinsa a Adam ko yanzu kanziya Adam ko wannan atom da ya fashe duk yayi wannan kauni da yan fizu din suke faɗa wannan atom da ya fashe ya yi wannan kan me shi me shi ayo ba su gano ba kanziya ce dukan ziyatin aukuntu qabla ta'arifu ta harraka min zafir ma kana sakina lidaka badat tashdid daga nan gorwa ta ta faru tashdid alamu tashdid da ake cewa diga baki da to lokacin da yake kanziya din nan kaman fitila ne a cikin alkuki yanzu alkuki shine adam shi ne kanziya shi ne kaza kaza yana nufin fitilar a nan wajen kuma sifar rahamaniya din yadda suke faɗa ko ku muhammadiya din yadda suke faɗa inda abada ta ake faɗa ko wanda nan ne kira da komai hadisin jabiru ma an halitta asma wa mukassama duk gaba kida yanzu fitilar muhammadiya kenan duk gaba kida wanda ita kuma wannan fitila tana cikin gilas tana cikin ahmadiyarsa hakika hakikarsa tana cikin gilas saboda tatuwar hakika din nan da kaza ka anna ha kaukabun durriyo tana cikin ahmadiyarsa hakikarsa saboda kaza wadda ita kuma wannan hakika din na muhammadu alna aka kunno ta daga bishiya mai albarka zaituni kilaba aka kunno ta daga bishiya mai albarka wannan ba kore Allah ya sa tafa kun yayi ne yawa yadda tan sustariyar da aka kunno ta daga hasken annabi ibrahim alaihi salatu wasu yayi nan kuma daga kilafa ai kan lura duk magana daya ba daga kilafa ko manta ya kusa ya kadu zaituha lubbun lubbu din ya kadu zaituha yudi'u manta ya kusa fitowa sanadi ya bayyana ko da wuta ba ta azalatin ta ta kusa ta annabi sallallahu alaihi wasallama da kaka hakikar ta ta kusa fitowa ba ko ma bai kai ma'arifa ba ko ba arifu ma yanzu sai ga yana so ya ya ce na gaban hankali wannan waka tana bani mama tana rikitar da ni shin iliminsa ne kai ya faɗi wannan ko faɗi haka kawai Allah ya sako mawaƙi Allah yana saka hikima a bakinsa ko da bai sani ba haka manzo Allah zai ta faɗa wanda yake kullu shay'in ma kana Allah ba'in duk abin da ba Allah ba ƙarya ne manzo Allah ya ce mafi gaskiyar magana da mawaƙan jahiliya suka faɗa wannan kalma saboda annabi arifi shugaban su ne ma duk abin da ba Allah ba ƙarya ne to suka wannan abu to shi ma yanzu wani nan gaban hankali alamun jabarutu ko yanzu duk maganar da muke yi ko alamun muhammadiya ko duk gaba ne to na to na na gaban hankali kuma ya shiga kaza da kaza to ya kadu sai su haye wannan hadaranta ta kusa tun da ne muhammad ai yana muƙabala da wahidiya ko to wahidiyar ta kusa bayyana ko ko zai ta kusa bayyana walau lam tansassu naru ma ko da ma ba a yi ma'arifa ba manzo Allah da ka zo sai kaman ka saboda Shehu Ibrahim da ta'arrafa fihi al-haq wa huwa munakkar ubangiji ya sanu a cikin manzo Allah amma manzo Allah kuma ya ina ina duk inda ka taba sai Allah ya ce nawa ne innal ladzina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah yadu Allah yadda ya dace da Allah fawqa aidi wa ma ramaita idza ramaita walakin Allah harama duk abin da ya to shi yana ina ne babu ya riga ya kare cikin hadaran Allah nabiyun qubayla al-kawn wa hada rabbahu fa sallat alayhi zat ahsin bi zal qard annabi ne da kafin ai duk wani abu da ba Allah ba ya bauta wa ubangiji shi ya tasa tarbiyya ya bauta ubangiji kowa yana bauta dan a shiga aljanna ko dan a tsare ka daga wuta ko dan ka samu karama ko dan ka samu girma ko dan ka duk ba a yi su ba sallah shi yana yin bauta don mene yana yin don zatin Allah ta yanzu ubangijin ya tashi biyan sai ba ya shi da me ba a yi komai ba ma da za a biya ya biya shi da zatinsa fa sallat alayhi sai zaki sai salati Allah ya salati gare Allahumma salli ala Muhammad wa sallim shi kana abin da in ba salatin nan to me za a biya shi da shi magana ce Allah ya ba mu fahimta albarka annabi magana da kenan duk kuma mu mu ta salati ga manzo Allah sa ba wata ibada kamar salati saboda ya wuce hankali har yau ba a san shi ba me salati waye ya sani kowa ce kuma har yau ba wanda yayi kowa ce yake Allahumma Allah kai a a da kai ke rana yi kai mu a a ko zai kira dai wa sallallahu ko wa ko ne Allah kai kai ba dan mahadara annan bane ma'ana kai yanzu kana ba wa Allah command cewa yayi an kuma yayi kyau abin da yake yi ne yake yi kace yayi ai tafil hasil ne wannan ko to Allah kai sai Allah ya baka mala dan ma kai kai ma sau goma Khadru sai na Khadru ya ce radiyallahu maza je kenan yace na zo na samu taron annaba sai na nake ina da tambaya annaba suka ce to bismillah nace idan Allah ya rubuta mutum a azal shaqi dan wuta ya za a ya zama sa'idi Allah ya rubuta ga ya rubuta shi shaqi ne a littafin da ba zai gogo ba ya za a yi agoge ya zama sa'idi ce duk annaba ya suka yi shiru har shi mai gida din ma sai ya shiru tun yanzu kudin gora aka sai na kalle shi ne mai kirari na ce ya rasulullahi idan Allah ya rubuta mutum a shakiya za a yi agoge shi zama sa'idi ce in yana salati a gare ni sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce yana salati a gare ni yanzu a goge mu kama salati yan uwa sallallahu alaihi wasallam kaga girman kadiru mai tambaya kaga girman wanda aka tambaya kaga girman mai gida kuma sallallahu alaihi wasallam to salati ne kawai yanzu salati shi ne kawai abin da bai kifewa kuma wani wanda magana ce daban to haka a salatinsa ta so ta bayyana hatsarinsa ta so ta bayyana ko da ba wajen arifi ma yin kamar ya yi duk mutum da zai magana wajen kan manzo Allah ya kamar ma zan arifi ne ma ya ta saboda hadara ce gare gare ga ta nan duka baki daya wannan kenan waɗanda suka ce qur'ani ne dama ya gaya mana cewa fasara ce ba adadi sallahu nuru samawati wai suka ce da qur'ani ake shiriya ta kuma da qur'ani ake suka ce to idan da qur'anin ake inji mai ashafa yake cewa to fal misbahu to fitilan nan ana nufin qur'ani shine fitilan gilas din nan ana nufin zuciyar mumini qur'ani a zuciyar mumini kamar fitila ne a cikin gilas to yayi mishikatu alkukin kuma ana nufin bakin mai karanta qur'ani bakin aramma walisanu da harshensa to nan ne alkuki shajaratun mubarakatun bishiya mai albarka kuma da aka kunno shi wannan ƙur'anin wahayi ita wahayi to to wannan kenan ita wahayi to in shi ake nufi to kuma kaga nan ma magana ce mai abu kwarai da gaske in dai da ƙur'anin ake kuma lalle ƙur'anin ne to ai haga magana ce duk baki ɗaya alkukin tun da shi bai faɗi wannan ba sai yanzu dai ƙur'anin shi ne fitila to me alkuce sai ce bakin aron maɗin mai karanta ma'ana yanzu to in yana fitowa lalle ƙuranin gashi ta baki yake fitowa amma kuma yanzu zuciya da kaza to yayi kyau mun gode Allah to idan irin wancan din ma idan da ƙur'anin nan ake kuma haka ne to ai furqa shi ma hawa uku ne furqanu ne ƙur'anu ne ummul kitabu ne ummul kitabu ne ko to yanzu mishkatu din alkukin duk mun tafi tare da shi zuciyar mumini zuciyar bawan Allah da ya karɓi Qur'ani yake karanta Qur'ani ko ya haddace ko ya haddace dan wani abu kaza kaza Qur'ani rai ne da bai rabuwa bi yayi zuciyar mumini ake faɗa to fitilar kuma Qur'anin amma a Qur'anin sa me fitilar ba haka kama hanya take ba Qur'ani a lokacin da yake rarrabe ma ƙarya da gaskiya akwai fitila da ta kai shi to misbahu kuma qur'ani a furqaninsa yana rarrabe Allah ma tabaraka ta ce in mun ji tsoron Allah in tattaqullahi da Allah kun furqana ko Allah zai sanya mana furqani mai rarrabe ƙarya da gaskiya a zuciyarmu kamar yadda ya sa wa sayyidina Umar aka sa ma faruku din ma duka baki da saboda an samu furqani duk abin da aka faɗa kai sai Allah ya fahimtar da kai me yin daidai me daidai to Qur'an ita ce fitilan nan a cikin zuciyar mumi to ita kuma fitil shi kuma Qur'an din nan fitilan nan ita kuma tana cikin gilas al-misbahu fi zujaja shi kuma zujaja Qur'an Qur'an Furqan kuma yanzu a Qur'an duk dai shi ne amma kuma da sufofinsa القرآن ظاهر جمع فرق شريعة القرآن باطن شنو قرء واتو جمع الجمع سكما قرء سكما حقيقة سكما قرآن الشريعة سا الربيع وسا كذا قرآن yanzu fitilan nan tana cikin gilas ɗin nan wanda shine kuma yanzu ƙur'ani shi kuma gilas ɗin nan mai hasken nan ko ko wannan fitila din nan da aka kunno ta daga bushiya mai albarka ita ce zaiti ummul kitab ummul kitab din duk gaba ki da wanda ita kuma ummul kitab din nan can yace wannan bishiyar la sharqiyatun wala garbiya ba ba abar halitta bace la makhluqatu wala mukhtaliqatu ba abar halitta bace ba ba kuma kago ta akai ba ƙarya ce ba wanda yake Qur'ani halitta ba kuma kago shi akai ba aika to nan kuma la sharqiyatun wala garbiya dinnan ita ita kuma ko ba tunani ba ne ba tsaba tunani aka aka kago shi ba gabaki ɗaya ba tunani ne a fikiru yadda kowane ɗan tunani zai iya zuwa ya kera shi ba zai yi ba ba kuma tunani ne har yau a kafiru ba ma yadda kowane mutuni kowane ɗan ilhama zai iya zuwa a'a wannan faidi ne ilahi faida ce faidi ne ilahi wahayi ne wahayi ne wannan ba fikir ne ko kaɗu ko wannan faidi ne ilahi wahayi ne zai manta ya kusa garai garai ya kusa yin hasken mako wuta wa taɓa shi ba wa'azinsa inda yake so ya kai mu ibra inda yake so ya kai mu ta kusa ma ko ka ma san ma'anarsa ko baka san ma'anarsa ko ka za ga wanda ya karanta shi ma ya san za ga ya kama kuka da kaza albarkansa da da kazansa albarkansa to ya dace mu kyale maganganun malaman nan haka kuma mu shiga tafsiri in Allah ya da yanzu duk abin da muka ji na tafsirin Allahu nuru samawati wal ardi ko ko me yazo da mun san ga ƙa'idodi ga ƙa'idodi ga ƙa'idodi gyara hankali da malamai dindin suka faɗa duka baki da Allah ya haskaka mana zahiri da baɗini da ita albarka annabi sallallahu alaihi wa sallam